أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك بركة من السعدوة أو أن مسلاتي ميتار البركة من مسجد عثمان بن عفان دنتي قباء ذكرات منا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم ولفا وسع يوسف أبو عزيز رحمه الله تعالى wannan shi ne majalisinmu na 93 a cikin karatun wannan littafin muna hudu ga watan rajab hijira daga makka zuwa madina watan sha'aban afwan hudu ga watan sha'aban hijira daga makka zuwa madina 1445 wanda ya daidai da sha hudu ga watan biyu a kalandar bature 2023 idan ba manta ba muna cikin shaksiya ta 24 shine abu zarar nilgifari sati da ya gabata mun kammala bayani wanda malam ya kawo mana akan harkon musulunta wannan bawan Allah yau da iko Allah za mu tashi akan min mawa'izihi shahi na 189 yake cewa na daga cikin wa'azi ko nasiha wanda Abu Zarrin Ghifari yake yi wa 'yan uwa daga sahabbai zuwa zuwa tabi'ai manya-manyan tabi'ai zuwa ƙananan tabi'ai wanda Allah kaddara suka rayu tare da su malam zai dan kawo mana wa'ansu maganganu wanda za su tabbatar mana waɗannan mutanen ba wai duniya ba ce ba hammunsu ba kullum abin da suke gabansu shine ya za a yi su sami yardar ubangiji ya za a yi su wanye da ubangijinsu lahiya ya za a yi su sami gidan aljanna shi ne nan malam ya kawo wani asar yake cewa an sufiyani sauri kala kala abu zarrin al-ghifari inda al-ka'aba fa kala ya ayyuhan nas ana jundabul ghifari ahalummu ila al-akhi an-nasih ash-shafiq faktanafahu an-nas fa kala ara'aytum law anna ahadan arada safaran alaysa yattakhidhu min az-zadi ma yuslihu wa yuballighuhu qalu bala قال فإن سفر طريق القيامة أبعد ما تريدون fahudu ma yuslihukum wani asarin daga sufyanu sauri yake cewa wata rana qama abu zarrin al-ghifari inda al-ka'aba abu zarrin al-ghifari yayi tsaye a bakin ka'aba a lokacin da yayi tsaye sai yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane yana kira da babban murya yana ce musu ana jundubul ghifari ni ne dai jundub wannan wanda kuka sani dan kabilar banu ghifar sahabi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake lokacin bayan mutuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu wa'ansu wanda suke da daraja suke da fifiko a cikin jama'a sama da sahabban shi kiran tabi'ai suna suna girmama wa'annan mutanen kuma su ma a cikin sahabban sun san wani wanda ya riga ya shiga musulunci a gaban su yake wurin daraja kamar yadda ubangiji ya bayyana mana a cikin alqur'ani la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullam wa'ada Allahu al-husna ubangiji yake bayyana mana baya yiwuwa a cikin kuma sahabban manzan Allah a ce darajar wana da wana ta zo daya wa'inda suka musulunta kamun a bude garin makka suka musulunta tun ana garin maje tun ana tun ana cikin garin makka ana ana ana ana kira a boye aka zo ana kira a bayyane suka yi hijira daga garin makka suka koma garin madina har zauwa shekara ta takwas da aka bude garin makka yake cewa baya yiwuwa darajar ku ta zo ɗaya tare da su ga wanda yayi da aka bude garin makka ya musulunta sannan ya yi wa addini wani abu yake cewa dukkan ku dai ubangiji ya muku tanadi ya muku alkawali wanda yake kyakkyawa da gobe kiyama shine za ya sa ku gidan aljanna za ya san sakanta muku da mafi kyawu akan abin da kuka aiwatar a rayuwarku ta nan duniya shine ne yake cewa yake bayyana musu shine jundab al-ghifari dan kabilar banu ghifar yake ce musu halummu ila al-akhi an-nasih ash-shafiqa ku zo da fifi da fifi zuwa ga dan uwanku wanda yake mai muku nasiha kuma mai tausaya muku a rayuwarku ta nan duniya saboda ba kowa ba ne ba zai tashi ya daga baki ba ko ya ware ka daga cikin mutane ko ya tarta ka inda kake ya zo ya yi maka nasiha in ba mai san ka ba in ba mai tausayin ka ba saboda wanda zai yi maka nasiha abu ne wanda zai gyara ka rayuwarka duniyarka da lahirarka shine za ya faɗi maka duk ka samu tsira a duniyarka da gobe kiyamarka shine yake bayyana musu ku zo zuwa ga ɗan uwanku wanda yake mai muku nasiha wanda yake tausaya muku a wannan rayuwar taku a lokacin da yayi wannan kira faktarafahu nas sai mutane suka zo suka zagaye shi faqala sai yake cewa ara'aytu shin ku gane mini malam ko ku bani labari law anna ahadakum arada safaran alaysa yattakhidhu min az-zadi ma yuslihu wa yuballighuhu da dayan ku zai yi yunkurin ya ce a yau goben Allah kai mu zan tashi zan yi bulaguro idan ka tashi za ka yi bulaguro ai sai ka ɗauki abinda zai ishe ka zai gyara maka tahiyarka kuma ya isar da kai zuwa garin da kake so ka isa wannan ita ce al'ada ta mai bulaguro ba a bulaguro sai da guzuri kinan wajibi ne yake cewa idan ɗayanku idan ya tashi bulaguro a tsarin rayuwa mutum baya huta ba kurmi ya kaɗi gaban shi bai ce a ai gari kaza nake so in isa babu abin hawa a tare da shi babu abinci a tare da shi babu ruwa a tare da shi ai idan yayi haka za a ce wannan mahaukaci ne yake cewa to tsarin rayuwa idan mutum ya huto za yi bulaguro yana neman guzuri yana neman abin da zai isar da shi zuwa wannan garin shine abin hawa suka ce kwarai kwa haka ne tsarin rayuwa take idan dai mun tashi bulaguro sai mun samu abin da yake matsayin guzuri da abin da zai isar da mu zuwa ga wannan garin da muke cin ba da wannan garin wanda muke so mu isa zuwa gare shi qala sai yake cewa fa inna safara tariqal qiyamati ab'adu ma bab'adu ma turiduna yake ce musu to ku saurara ku shi bulaguro wanda za a yi wanda za a ɗauki hanya wanda zata kai ka zuwa kiyama yake cewa to wannan bulaguro ne wanda dukkan wa'ansu abubuwa wanda za ku rarima a rayuwa kwatanin duniya ya kasance maka guziri yake cewa wancan bulaguron shi tahiyyar mai tsaho ne kuma abin bukata yana da yawa ya yi abin da kake bukata a rayuwa kwatanin duniya lokacin da za ka yi bulaguro yake cewa don haka fahudu ma yuslihukum ku dau abin da yake gyara ku don wannan babban bulaguro wanda ya yi dukkan wani bulaguro wanda za ka yi a rayuwa ta nan duniya shi ne nan zai kawo musu wasiyoyi guda shidda wanda zai hada maka su akan nasiha ce idan kaji za ka yi za ta haskaka maka rayuwarka kuma za ta sanya ka yi shiri iya shiri don gobe kiyamarka na harko suke ce mai ƙaluwa ma yuslihuna wa'in wanda suka kewaye shi diddan su ji abinda za ya musu na daga nasiha ko abinda za ya faɗa musu na daga nasiha suke ke suke suke ce mai to menene za mu ɗauka a matsayin guziri na gobe mu wanda zai gyara mana duniyarmu ya gyara mana gobe mu ko ya gyara mana tahiyarmu ƙwala sai yake cewa hujju hajjatan li azaimil umur yake cewa ku yi hajji ko ku ziyarci inda ake yin hajji don manya-manyan al'amurrika da kuma lokacin da al'amari zai zo ya citira kana so ka ta yi ka sabke faralinka to baka da bai yiwuwa ga halin ga guziri ga komi amma dai baka iya cimma wannan wurin ba a idan ka ɗauka shekarun baya da suka wuce shekara biyu ana kallon wurin ga guziri ga kaza ga kaza amma dai ba wanda isa isa zuwa ga wani to shi ne yake bayyana musu ku yi ƙoƙari ku ziyarci ɗakin Allah don sabke faralin da yake kanku saboda manya-manyan al'amurruka wanda za su bujiro su hana ku tahiya wannan wurin shi kuma mun sani haji ɗaya ne daga cikin rukunin wannan musulmcin amma ne ga wanda Allah ya ba shi ikon ziyartar wannan ɗakin wanda baya da to Allah ya riga ya sauke ya afallahu afallahu anhu Allah ya riga ya rangwanta mai dalilin wannan rashin dalilin wannan istita'ar da aka ce aka sanya ta kasance ɗaya ce daga shirkin sharaɗin da zai sanya mutum ya ziyarci ɗakin Allah ko ya fiye sauke faralin da yake kanshi ita ce istita'a to babu ita ubangiji ya ɗauke wa bawa shi ne yake cewa wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwa wanda suke kawo wa bawa lada kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bayyana mana wal hajjul mabrur laisa lahu jaza'un illa aljanna a hajji karbabba duk wanda yi ta ba ta da wani sakamako in ba gidan aljanna ba haka manzo Allah yake bayyana mana man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuk raja'a ka yawmin waladatu ummuhu duk wanda yayi hajji bai yi ba wani yashashen zance ba bai yi ba fasikanci ba a cikin a cikin a cikin a cikin aikin shi da yake aiwatarwa na daga aikin hajji yake cewa to zai dawo gida kamar ka ce yau mu aiye shi ta aiye shi wanda kuma aiye shi ta aiye shi yau ai ba a mai tsammanin ya samu wani zunubi in ma ya in ma ya yi in ma ko ana ana tunanin zunubin zai a dora wa ma'aikanci shi dai baya da awon kakke yake Allah datar da mu da ziyartar ɗakin Allah don aikata aikin hajji malai ya ci gaba da cewa wasu mu yawman shadidan harbuhu litolin nushora yake cewa kuma baya da haka ko azumci azumi a wani yini wanda yinin nan zahin shi yana da tsanani ba don komai ba litolin nushora saboda tsawon tashi da muke da za ka zo za ka kwanta a cikin kabarinka ka san yaushe ubangiji zai yi busa ka san yaushe za a tayar da kai to yake cewa to shawarar da yake ba su nasihar da yake musu su azumci azumi a wani yini wanda yinin yana da tsananin zafi saboda wannan tsawon tasawar da za a yi a ranar tashin kiyama ban sani duk kowace rai da kwai ranar da ubangiji zai yi busa za a zubar da ruwa za ka gani kowane kashi ya barbari ɗan uwan shi ya tashi kaga mutum kamar kace jiya kamar kace kamun ubangiji ya kashe shi haka za ka same shi ya tashi ya tashi yana tsaye kamar yadda ubangiji ya bayyana mana a cikin alkur'ani ubangiji za ya tayar da mutane yadda kama an sha'akun kama bada'akum ta'uduna kamar yadda ubangiji ya halice ku ya kage ku a harkar al'amari haka ubangiji zai mayar da ku kamar yadda kuke ada shi ne yake bayyana maka wannan yinin yana da tsaho yinin da za a tayar da bayu daga cikin ƙasa yake cewa to ka yi ƙoƙari ka azumci yini wanda yake da tsananin zahi saboda ka samu sakamako a gobe kiyama to idan muka ɗauka mun kuma rayuwarmu a ta yau da gobe za ka samu cikin tsananin sahin ba azumin wahala yake ba da wato ina to da cikin tsananin zafi aka ga mutane ana ta'adda kai azumin bana zai yi wahala azumin bana sai ya dosa cikin zafi shi kuma idan ka yi iya iya wahaltuwarka da kai iya neman yardarka a gun ubangiji na daga wannan ibada da kake aiwatarwa iya ladan da za ka samu mala ya ci gaba da cewa wa sallu rak'atayn fi sawadil layl yuhshatil qubur kuma ku sallaci salloli raka'a guda biyu kadai a cikin duhun dare ba don komai ba saboda kadaitaka ta cikin kabari salla raka'a guda biyu rakka za ta yaye maka kadaitaka wanda zaka samu a cikin kabarinka mun sani shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana sallah cikin dare yace da'bus salihina al'amari ne wanda ba wanda suke yin shi in ba mutane ba ko al'ada ce ta mutane na gari duk lokacin da zaka gani bakka jin kasala lokacin da zaka tashi tsakar dare lokacin da wa'ansu suna kwance kana sallah da koda raka'a ɗaya ce to ka kyautatawa kanka ne ka kyautatawa kanka zato lalle kana daga cikin mutane na gari saboda babu wanda zai tashi in ba mutane na gari ba haka ubangiji ya musu alkawali a cikin suratul sajda ta tajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'maluna yake cewa mutane ne wanda idan dare yayi dare za su nisanci shimhudar su za su tashi kurum daga shahuda wannan barcin wannan hutun wannan kaza duka sun bari sun dawo sun dauki sun yi arwalla shi kuma arwalla lafiya ma a irin wannan lokacin yake cewa ubangiji ya ma bawa wani tanadi iya tanadi yake cewa isbabul wudu indal makari yake cewa tana yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kankarewa bawa zunubai lokacin da sanyi ya kai sanyi lokacin da rai take kyamata a ruwa ya taɓa ta mutum ya yi huska ya ɗau ya jajirce ya ɗauki ruwa ya arwalla a wannan lokacin yake cewa shi ma yana ɗaya daga cikin alhamu abubuwa wanda suke kankarewa bawa zunubi to ka tashi ka sallaci raka'a guda biyu yake cewa wannan mutanen ubangiji ya musu alkawali da abin da zai horanta musu ransa a gobe kiyama wannan sakamakon abin da suka aiwatar a rayuwarsu ta nan duniya shi ne ke cewa duk lokacin da bawa zai tashi ya nisanci huda da dare ya yi sallah raka'a guda biyu yake cewa to tabbas wannan raka'an nan guda biyu za ta tseratar da shi daga kaɗaitaka a cikin kabarin shi kuma mun sani kabari duhu ne cikin duhu in ba wanda Allah ya shiri in ba wanda Allah ba ya datar da shi ba ya kasance kabarin shi ya kasance raudatun min riyadil janna wani dausayi ne daga dausayin gidan aljanna Allah sanya kabarrukan mu su kasance haka yake cewa to bawa yayi kokari daga cikin nasihar da wasiyar da Abu Zarr al-Ghifari yake yake cewa ko da raka'a guda biyu ce ka tashi kai cikin dare diddan talawance mai kadaitaka a cikin kabarinka shi kuma mun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana mana daga cikin hadisin Abu Huraira Abu Huraira yake cewa fadadi na wanda na hiso a duniyar nan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya mun wasiya da abubuwa guda uku daga cikin wannan abubuwan guda uku yake cewa da azumta kwana uku a cikin kowane watan shine da yawa daga cikin malumai suka ce suka ce ayyamul bid sha uku sha hudu sha biyar yake cewa da sallah da wa Allah wa Allah anama wa Allah anama illa wa Allah wa Allah wa Allah anama illa an utir au kama qala yake cewa kadda in yi barci sai na yi wutiri wutiri kuma raka'a guda ɗaya lakkanci shi kuma abinda aka yi so a dawon wayin kalla mutum ya dawwama a kan ibada ko da alkaɗance ko da raka a daidai ce tashi ka ringayi ubangijinka ya san abinda zai maka tanadi a gobe kiyama kuma shi da kanshi ya bayyana mana ya maka tanadin abinda zai horanta maka rai a gobe kiyama Allah da tar da mu sai ya ci gaba da cewa wa kalmatu khairin taquluha aw kalmatu sharrin tasqutu anha liwaqfin azimin wannan babban magana ce yake cewa kalma ta alkhairi wadda za ka furta wa ɗan'uwanka ko kuma kalma ta sharri wadda za ka kame bakinka a kanta ba don komi ba saboda wata tsayuwa wadda za a yi wata tsayuwa wadda za a yi a wani yini wanda yake babba yini ne wanda yinin tashin kiyama shi ne yake bayyana mana ubangiji a cikin alkur'ani dukkan wani abu da bawa da za ya furta a rayuwarsa ta duniya to gobe kiyama sai yayi rasko na shawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atida dukkan wani abu wanda zaka furta alkhairi ne ko kuma sharri ne ka furta to ka tabbata gobe kiyama sai an baka littafin ka an ce ikra kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ya ishe ga kayi wa kanka hisabi shi ne ke bayyana maka dukkan wata kalma wadda zaka furta sawa'un ta alkhairi ce to ka ji tsoron Allah akan furtata ka nemi yardar ubangiji ka nema ka horanta wa an sarai ba wai ka saba wa ubangiji ba akan wannan kalmar da zaka furta ba sabida wannan ka yi tunanin gobanka ranar da zaka tsaya tsakankaninka da kai da wannan mutumin ubangijin ku ya muku sabi wannan idan ya kasance kalma ta alkhairi idan kalma ce ta sharri ita ita ma ka ji tsoron wannan ginin wanda za a tsayar da kai da kai da ubangiji da wannan mutumin wanda ka furta wannan kalma a kan shi a muku hisabi shi ne shi kuma ubangiji ya riga ya tabbatar mana ba wani abu wanda bawa za ya sha idan ka waɗi alkhairi akan bawa alhamdulillah idan ka waɗi sharri akan bawa to gobe kiyama sai an ti an tsira ka da kai da shi a muku a muku hisabi kuma ubangiji yana bayyana mana واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى duk lokacin da bawa ya tuno lalle da kai wata rana wadda za mu tsaya a gaban ubangiji za a yi mana hisabi abinda aka aikata na alkhairi abinda aka aikata na sharri sai dalilin wannan tsayuwar ya dakile ya kame hannayen shi ko ya kame bakin shi da furuci wanda yake zai saba wa ubangiji ko ya saba wa ko ya kasance ya ci mutuncin wani yake cewa to ubangiji ya lamunce ne aljanna guda biyu fa inna aljanna tahiyal ma'wa lalle aljanna ita ce makomashi Allah da tarda mu abin da wanda ba kowa ba yake jajircewa ba akan shi ba wannan shine Abdullahi Abdullahi bin Mas'ud afwan Mu'az bin Jabal manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana me yake ce me kuffa alayka hada ya kai Mu'az ina maka wasiji da duk abinda duk abinda na zana maka abinda zai mallaka abinda yake mallakin wannan abubuwan duka na zana maka shine ka kiyaye wannan harshen naka mu'azu sai yake mamaki wai shin wa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bihi shin wai mu ma ubangiji yana kama mu akan abin da muke furci da shi alheri ko sharri ubangiji idan muka furci idan muka yi furci da sharri ubangijin mu yana kama mu da laifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai tanka ya kai mu'azu ai magana ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana nihin alheri ga mu'azu yake cewa shin ana dirmiya mutane a wutar jihannama ana dirmiya su ta hantunansu ta huskokinsu face abinda halshinansu ta girbo kwashe-kwashe na halshinansu ba shi bane yake sanyawa ba ubangiji ya kekewa mutane a cikin wutar jihannama akan huskokinsu idan bawa yana so ya tsira to wajibin shi ne ya kiyaye harshen shi kiyaye halshe shi ne zai baka lamani ka tsira a gobe kiyama ka tsira matin nan duniya ka da gobe kiyamarka Allah datar da mu sai mala ya ci gaba da cewa ko abu zarnin gifari ya ci gaba da cewa ta saddaka bi malika ya ku masu sauraro wa'inda ya tattara su suka zo suka kewaye shi yake ce musu na ɗaya daga cikin wasiyar da zan yi muku ka yi sadaka da abin da Allah ya arzata ka na daga dukiya yake cewa ka yake cewa la'allaka tanju min asiriha takan yi ubangijinka idan ya karbi wannan sadakar da kai ka tsira daga damuwa da wahalhalu na wannan rayuwar ta duniya idan dai kayi ubangijinka ya karba to tabbas ubangijinka zai tsiratar da kai da wannan wahalhalu da musibu na rayuwa ta duniya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wasadqatu tutfi'ul khati'a kama yutfi'ul ma'un nar sadaka tana tana tana kashe dukkan tana dakile dukkan wani zunubi da bawa yake aikatawa a rayuwarsa ta nan duniya kamar yadda kaga wuta idan aka zuba mata ruwa ruwa yake kashe wannan wuta to shi kuma duka abinda muke aikatawa dukkan wa'ansu musibu da suke samun mu albarkacin menene albarkacin hoto na hoto da zunubin da muke aikatawa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseera dukkan wata musiba da take samun bawa yaga tawaya a cikin arziki yaga yau lahiya wajen gobar rashin lahiya kaza ya rasa kaza ya kasuwa ta ai kaza dace duka wannan sakamakon abusibin sakamakon abinda hannayenmu ne ta girbo dalilin shi ubangiji yake jarraba mu yake cewa to duk lokacin da bawa zai yi sadaka da abin da yake hannun shi to tabbas ubangiji shi kuma in dai ya karba ubangiji zai zai zai zai wanye shi daga musibu daga wahalhalu na wannan rayuwar ta duniya to idan an maka a nan rayuwar duniya me kake tunani a gobe kiyama ba wani abin da bawa yake gurata a rayuwar shi ta gobe kiyama kamar ya tarar da abin da ya bada biye ilimin da ya bada ya ganta a gobe kiyama abin ubangiji ubangiji ya hudu mana yake cewa masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alima kwatam kwatin mutumin da zai dauki biye ya bada dan Allah yana mai neman yardar ubangiji ya bada ba dan a ce ya bada ba ko kuma a ba dan a ce wani abu ba makamancin haka ba ko kuma a ba dan ya goranta ba ko ya bada bai yi gori ba ya bada dan Allah ya biyo baya da gori akan abin da ya bada to wannan sarka shi batta amsuwa ubangiji ya warware ta to ya bada yana mai neman yarda ubangiji yake cewa kamar misalin kwaya ce ɗaya bawa mutum zai shibka eh ta hudar da zangarniya guda bakwai a cikin kowace zangarniya a samu kwaya guda ɗari kuma baya da haka Allah yana limka wanda ya ga dama Allah yana leka zuciyarka ya ga a wani hali ka ɗauki wannan duke ka bada kana son ta ka ɗauka ka bada yaya zuciyarka yaya neman kusancinka da ubangiji akan abin da ka dauka ka bada a haka ubangiji zai lullumka maka sama da abin da baka baka zato shine can ubangiji yake bayyana mana a ƙarshen suratul munafiqun yake tabbatar mana wa'inda za su zo lokacin da za a ɗauki ransu za su ringa cewa ubangiji ya rabbir shi'un la'alli amalu salihan fi ma taraktu kalla ubangiji suke cewa ubangiji a maida ni manan wannan rayuwar ta duniya ta kan yi in yi wani aiki na gari na daga abin da na bari a rayuwar nan ta duniya yan kwanukan da suka wuce ban yi wani abu ba ta kan yi in samu a yanzu in yi wani abu sai can ubangiji yake bayyana mana yake cewa kai ko da an mayar da su wannan rayuwar ta duniya za ya ce fa asaddaka wa akum min salihin kurum sadaka zai yi abin da gare shi za ya dauka ya bada fi sabilillahi dan Allah ya karba kuma ya kasance daga cikin mutane na gari kenan bayan yayi sadaka za ya dawo idan da sauran lokaci yayi sallah yayi azumi yayi kaza yayi kaza amma dai horkon abin da za yi saboda ya san muhimmancin sadaka a wannan lokacin za ya dauka ya bada shi ne da za a tayar da bawa a ce mai fanshi kanka daga shiga wutar jahannama ka ba da duk abin da gare ka na daga duniya ya ce wallahi tallahi da a ce ya mallaki dukkan duniyan nan da abin da yake cikinta zinariya ne wallahi zai dauka ya bada don ya fanshi kanshi da shiga wutar jahannama ya tserata ya shiga gidan aljanna ka gani shi ne yake bayyana maka yake cewa daga cikin nasiha ya ce ya kai ya kai ɗan uwana ka yi ƙoƙari ka yi sadaka da abin da Allah ya arzuta ka na daga dukiya ya ce takanyu idan ubangijin ka yi amshi wannan sadaka za ka tsira daga wahalhalin rayuwarka ta duniya kuma ta gobe kiyama ubangijin ka ya riga ya wanye insha Allah ka riga ka tsira yake cewa ij'al dunya majlisai majlisan fi talab halal wa majalisan fi talabil akhirah yake cewa ka sanya rayuwarka ta nan duniya mazauni guda biyu gare ka fada guda biyu gare ka yake cewa mazauninka na harko shine majalisan fi talabil halal mazauninka inda zaka zo ka kasa ka tsare dan ka samu halakka kai wa iyalanka ka samu halakkaci ka bawa wa'inda zaka wa'inda wuciyarsu take wajibi a gare ka ce su da su da halakka kenan ka nemi kasuwa ko ka nemi wurin aikin yi ka nemi wurin sana'a ka tsaya ka yi aiki ka samu halaka'inka yake cewa wa majalisan fi talabil akhira ɗayan ku mazamnin yake cewa ya kasance mazamni ne wanda za ka nemi lahirarka shi ne irin wannan majalisan an tahi an nema to a zo a baiwa Allah wani lokaci a nemi ilimi a yi karatun alkur'ani a san ina za a sanya gaba ko a fahimci rayuwar duniya a yi tsari wanda ubangiji ko a tsarin da addini ya tsara mana da dan wanyi a duniyar mulahiya mu wanyi a goben kiyama mulahiya shi ne yake mana nasiha yake cewa ya kasance a rayuwarka kana da mazamnayya guda biyu mazauninka na wurin neman halaka'inka wurin sana'arka ce wurin kasuwancinka ne wurin aikinka ne kuma mazauni na biyu ya kasance mazauninka ne na wurin neman lahirarka shine inda zaka zo ka karanci addininka inda zaka zo ka yi kai ka yi ibada a cikin nutsuwa yake cewa as-salisu yadurruka wala yanfa'uka mazauni na uku shine fada da zan mu tayi mu zauna mu tayi can mu tayi can mu tayi can yawon kaza yawon kaza yake cewa wannan na uku yake cewa mazamni ne wanda ba za ya taba amfanin ka ba yake cewa don haka la tariduhu kadda ka ringa kai kawo zuwa gare shi da kai hadisin da imamu bukhari ya wutar da shi da hadisi ne wanda yake mai tsaho afwan imamu tirmizi yake cewa as-salisu la turiduhu yake cewa na uku kadda ka so shi saboda ba wani amfani a tare da shi sai ci gaba da cewa ish alalmalin dirhamai ya kai ɗan uwana ka sanya dukiya abinda kake samu ko dukiyarka ka tsaida ta a matsayin dirhami guda biyu yake cewa dirhaman tunfiqhu ala iyalika min hamin min min hilmi dirhami daya wanda zaka ci su da iyalanka wanda ka same shi ta hanyar halak yake cewa wa dirhaman tuqaddimu li akhiratik yake cewa ɗayan dirhamin kuma ka bada shi don samun gobe kiyamarka me yake so ya bayyana maka dukiyarka ta kasance abubuwa guda biyu ake yi da ita ɗayan rabinta ya kasance ana ce su da iyali bukatun iyali komi da komi duk abinda suke bukata an yi musu gwalgwadon a hali ba tare da almabazaranci ba sannan ɗayan ɓangaren ko rabin dukiyar ka sanya ta don samun lahirarka wannan ita ce nasihar da mala yake mana yake cewa wasalis hanya ta uku koma bayan wannan hanyoyin guda biyu ciye su da iyali da wanda suka wajabta ka ciye su da su da neman lahiranka yake cewa wannan hanyoyin guda biyu ta ukun hanyar da zaka sanya duniya ka zaka sanya dukiyarka a cikinta yake cewa la ta ya durruka wala yanfa'uka yake cewa za ya cutar da kai amma ne ba zai taɓa amfanar da kai ba cutar da kai zai yi ba zai amwane ka ba don haka latare da hu kadda ka rinka kai kawo a kan shi bukatu daidai gwalgwado duk abinda rayuwa za ta yi ka sa mai kyau ka ci mai kyau ka shiga mai kyau ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka nuna wa ubangiji lalle abin da yi maka ka gode to kai kokari ka yi shi ɗayan ɓangaren kuma ka yi kokari ka sanya dukiyar nan wurin neman lahirarka saboda ita ma jarrabawa ce ubangiji ya jarrabe ka da ita da haka za a tsayar da kai a gobe kiyama kamar yadda hadisa abu huraira yake bayyana mana la tazalu qadama abdi mu'minin yawm al-qiyamati hatta yus'alu an arba'in ba wata kafa wadda za ta huce za ta shuɗe a gaban ubangiji a gobe kiyama har sai an tambaye ta akan abubuwa guda hudu ko guda biyar abubuwa guda hudu guda biyar afwan daga ciki yake zawa yake cewa wa malu min aina sababu wa fi ma anfaqa yake cewa dukiyar shi ina ya same ta kuma ina ya ce su da ita shi kuma ce su da duki ce su da iyali wajibi ne a gare ka sai kai haka to ina ka sanya dukiya a ina ka same ta wata hanya ka bi ka same ta hanya ce ta halak alhamdulillah hanya ce ta halak to zo ina ka ce su da dukiya wa ka ba mi ka saya mi kai da ita biye bayan biye sai an tsira ka an muka hisabi Allah datar da mu Allah sanya mu wani lahiya mala ya ci gaba da cewa sun mana da bi'a ala sautihi abu zarin al-gifari sai ya kira da babban murya yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane qad qatalakum hirsun la tadriku la tadrikuna yake cewa tabbas kwaɗayi ya riga ya kashe ku kuma wannan kwaɗayin har abada ba za ku taɓa ci ne ba har abada abinda rai take so ba za ta taɓa samu ba har abada shi sanya wani abu idan muka tsaya muka lissafa a rayuwarmu ta duniya kullum muna tahiya muna bautata wa duniyar amma dai har mu tafi mu koma gun ubangijinmu mu tsaya mi lissahi me duniyar ta mana wata dama ta babu wallahi tallahi mutum ya karanta aya daya ya samu sallah a jami'i ya yi mai dukkan wannan abin da ya wuce na daga duniya wanda bai same shi ba abdullahi bin abbas ya rawaito daga bakin manza allah mai tsira da aminci allah shi tabbata a gare shi hadisi ne wanda imamu bukhari ya hutar da shi a cikin kitabun riqab yake bayyana mana yake cewa laukana libni adam wadiyani min mali da a ce dan adam yana da kwari kwari manyan kwari guda biyu na daga dukiya dukkan sa an tsatsaga su da dukiya kuma dukiya a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wannan dirhami da dinari zinariya da azurfa a tsatsagawa bawa dukkan su mallakin shi ne yana da kwari guda biyu yake cewa wallahi tallahi labtaga sabisa wannan dan adam wannan mutumin wallahi sai ya yi sai ya gurace ya samu ya samu kwari na uku in ya samu na uku sai ya gurace ya samu na hudu in ya samu na hudu sai ya gurace ya samu na biya haka zai zai yi ta tahiya zai yi ta tahiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yamda ujufa bi adama illa turab ba abinda zai cika bakin mu na daga guri ya ce wallahi in ba ƙasa ba ka yi ta zahin nema ka yi ta zahin nema ka yi ta tarawa ɗaukan ka za a kai ka abin ne ka wa'ansu su zo su gada takan yi wani maƙiyin ka ya ci dukiya haka za mu yi ta ɓata lokacin ba a wurin neman ta mun tsaya muka yi abin da zai amfani mu ba a gobe kiyama ba Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa waye baya son ya samu raƙon majajaye manya idan ya mare ta sahabai suka ce waye ku bai so ya ce musu to wallahi mutum ya shiga gidan shi ya karanta aya guda uku ya yi mai alkhairi akan wannan manyan jajayen raƙumman nan guda uku da za ya samu me yake so ya bayyana maka yana so ya bayyana maka wannan shirman ba shi bane a gaban ka ba kai kokari ka tsaya ka nemi abin da zai gyara maka gobe kiyamarka ko mun ka dan in shi ka tsaya kai wallahi ubangiji ya san abin da yake cikin zuciyarka ya san dalilin me yasa kai ya san kuma danwa kai kuma ƙalƙashin haka zai sakanta maka da abin da wani inda zai tsaya ya sabka alƙur'ani a cikin daren wallahi tallahi ba ya samu ladan abin da ubangiji ya baka ba saboda zuciyarka ubangiji yake kalla da haka nan abu zarar lagifari yake kira da babban murya yake cewa ƙarƙatala ku herson la ta ku tabbas wani kwaɗayi wanda ku sawa kanku wanda kuke nema sai kun ciba burinku a rayuwarku ta duniya ya rigayi ya kashe ku ya rigayi ya fandarar da zuciyarku ba ku a tunanin komi illa wannan kwaɗayin da kuke shi ko ba shi wani a gabanku ba ya za a yi ka samu gobe kiyama kashi ne a gabanka Allah da tar da mu mala ya ci gaba da cewa az-zahid wannan mutumin mai a harshen bahaushe mai gudun duniya amma dai a tsarin harshen larauci ba mai gudun duniya ba wannan mutumin wanda ya karkata ko ya mai da al'amarin shi zuwa ya za a yi wanye da ubangijin shi ya za a yi samu ya samu kiyamar shi duk wani abu wanda bai da amfani a rayuwar shi ta duniya ya riga ya shafa mai lahiya kai hatta da zama cikin jama'a jama'ar da bata amfanar da kai ba ya riga ya kaurace musu ya tafi ya kama wani wuri ya yi zaman shi dan ya tsaya ya bautata wa Allah shi kadai yake cewa an abdullahi as-samit asar daga abdullahi as-samit yake cewa da khaltuma abi zarrin ala usman na shigo gun khalifa na mummunai shine usman bin affan tare da abu zar falamma dakhala lokacin da abu zar ya shigo gun usman bin affan hasara an ra'sihi sai ya yaye kanshi rubbama yana da rawani akan shi sai ya yaye kanshi waƙala sai yake cewa wallahi ma ana minhum ya amiral mu'minina yake cewa wallahi ba na daga cikinsu ya kai amiral mu'minina wa yake nihi yuridul khawarij yana nihin khawarijawa khawarijawa su ne wanda tun lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka fara samun yan bulbudinsu suka zo ɗaya daga cikinsu ya zo ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a yi adalci to kai a matsayinka ka zo ka ce wa manzan Allah ya adalci to in bai adalci ba mi kake so yayi manzan Allah ya husata sai yake cewa kaga irin wa'annan yake cewa idan suka zo idan suka fito yace ku yake su ka kashe su saboda ba sa cikin ku yake wasafa su yake cewa mutane ne wanda idan kaga sallar su kai kai kare na sallaka kai a matsayinka na mummuni in kaje su suna karatun qur'ani suna rairaye qur'ani wallahi kare na kanka amma dai duka wannan shirman banza ne akidar banza ce gare su su ne hawarijawa to a lokacin nan su hawarijawa nan sun kasance suna yin kolo tare suke yi sai su sanya rawani to lokacin da abu sarar ligifari ya shigo sai ya sabke kanshi sai sai ya hudda rawanin da yake kanshi duk dan ya tabbatar wa amirul mu'minin shi ko baya daga cikin su ba dalili abu sarar ligifari mutum ne wanda yake son keɓanta baya son cakuduwa da mutane wannan inda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya cikin jama'a manzan Allah yake cewa da kwai wani daga cikinku wanda ya mutu wahidan zai mutu shi kadai abu zirin gifari mutum ne wanda irin ya mutsi na jama'a shi wannan abinda za a zo a yi ta wani hayaniya ana ta wannan shi beti ya koma gehe ya bakan shi lahiya to shine wannan albarkacin kewayawar da ko nesa nesa da jama'a da yake yi dalilin shi yana da dalilan shi ba irin nesa nesa da jama'a ba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shi ma mu kashe shi at-tariqu li dinihi al-mufariqu lil jama'a wanda ya bar addinin shi ya huta daga cikin jama'a a kashe shi shi ma jinin shi ya halitta ba irin shi ba shi da kai dalilin shi kuma yana da yana da dalilai wanda suka kawo haka yake cewa lokacin da ya shigo ya yaye kan shi yake cewa wallahi tallahi ba na daga cikin hawarijawa shi kuma duk da idan muka dauka yin kolo a bangaren shari'a da kwai wannan Usman bin Fodiyo a cikin Ihya Sunna wa Ihmadul Bid'a ya kawo nasi yake bayani yake cewa ai yin tal yake cewa yana daga cikin yana cikin yana daga cikin bid'a yake cewa amma dai mutum ya yi saisaye kullum kanshi a samu ɗan ɗan ƙaramar su ma ko da kwaskwas ce yake cewa wannan yana daga cikin abu yana daga cikin sunna duk da idan ka ɗauka lokacin da bawa zai ta yi sha'ayar ya yi aiki na umara ko na hajji an yi so a lokacin nan mutum ya yi mai ya yi kolo shi ne na yake cewa kala ibn shuzab ibn shuzab yake cewa simahumul halq siffa wadda ake ganewa wannan khawariji ne ko ba khawariji bane ba yake cewa shine kolo a wannan awancan lokacin idan suka yi kolo aka ganza da kolo sai a ce to wannan fa ana shinshina mai shi ba ba wannan khawariji ne qala lahu usman usman bin affan sai yake cewa sadaqta ya abazar kai gaskiya ya kai abazar ai ya san wane ne shi sahabin manzan Allah ne kuma sahabban manzan Allah dukkan su adilai ne yake cewa innama arsalna ilayka litujawirna litujawirna bil madina yake cewa ya kai Abu Zar al-Ghifari ai mun aika ne a zo da kai ba dan komai ba dan muna so ka makwabtace mu a cikin garin Madina me yake nunawa ba a cikin gari yake ba ya koma gehe ɗaya ai zaman shi ya ba kanshi lafiya wannan duka hayaniyar da ake yi fashi ba ita shi ne ke cewa abin da ya sanya muka kirawo ka ba don komai ba muna so ka zamuna tare da mu a cikin garin madina saboda an san matsayin abu zartul gifari an nemi shawarar shi ya shi abubuwa daga bakin manzan allah sallallahu alaihi wasallama idan fatawa ta zo an ta yi an tarda shi ai mun yi bayani a baya irin adadin fatawoyin da abu zartul gifari ya yi a lokacin abubakar da lokacin umar da lokacin usman yarda allah shi tabbata a gare su abu zartul gifari sai ke cewa la hajata li fi dhalik ai ba na bukatar zama a cikin garin madina ai mun sani irin abin da ya wakana iya duhu da suka gani lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ubangijin shi ya amshi ran shi lokacin da ya mutu garin madina ya rikice suka ce wallahi ba su taba ganin wani duhu ba kamar wannan duhun da manzan Allah sallallahu a lokacin da aka amshirin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa'ansu daga lokacin nan suka rasa jin daɗin zama a garin Madina diya irin daɗin shi diya irin nutsuwa da ake samu wallahi zaman garin Madina ya gagare su sabida sabida wanda yake dadada musu rai wanda suke so idan sun fito su gan shi wanda suke faddala shi suke fifita shi a kansu akan iyayensu ya riga ya bar duniya kamar su Bilal gani sun gagar zama a garin madina kamar su abu zarar lagifari zama ya gagare su a cikin garin madina ba don komi ba saboda masoyi ya barta yake cewa izan li ila zaba ila rabza yake cewa abinda nake so shine ka bani izini in huta zuwa ga wani ƙauye wanda ake kiran shi arrabza qala na. usman ya ce to shi kenan tun da dai ba ka zamna tare da mu ba mun maka izini ka koma zuwa garin rabza ka tai ka zamna yake cewa amma dai na'muru laka bi ni'am bi ni'am sadaqa yake cewa zan yi umarni a baka me za a ce namijin namijin kyauta anni'am kenan wadda kyauta ce wadda madalla idan an baka zuwa za ka yi ba sai ka juya ba zuwa za ka yi ka zamna har ƙarshen rayuwa ka kana ta ci shi ne ke cewa zan mu maka umarni a maka wata kyauta wadda madalla da wannan kyautar da za mu yi maka wadda ta ishe ka kai rayuwarka yake cewa tagduwa alaika wata ruwa yake ce kyauta ce wadda za mu yi maka ko sadaka ce za a baka daga baitul mal wadda za ka wayi gari ka ci kuma ka mare ta ka ci wannan sadaka kinan dukiya ce za a bashi wadda diddindin zai ta hiye ta amfanuwa da ita kala sai abu zarɗin gifari yake cewa la hajjata lifi zalik ai ba na bukatar wannan sadakar da za a bani ba na bukata ku rike kayanku yake cewa ya fi a bazarrin suraimata yake cewa abin da ya ishi a bazarrin shi ne wani ɗan wa'ansu 'yan ƙwayoyi na daga ko wani ɓangare na daga raƙon da 'yan ƙananan dabbobi sai ishe ni in rayu in sha nono na in rayu a suraima shi shi ne ɗan wani ɗan ɓangare su kuma a lokacin nan dukiyarsu shi ne wannan dabbobin wanda idan an ce ni'am idan an yi bayani dukiya wadda za ta mareta ta kwana a yi amfani da ita ita ce ko raƙumi ko kuma wannan taguwa ko kuma ƙananan dabbobi shi ne ke cewa 'yan ɓangare ko 'yan tsirarin raƙuman daga reni ko tagoyin daga reni da 'yan ƙananan dabbobin daga reni sun ishe ni 'yan rayu don haka ba na buƙatar sadaka a gunka ƙala sai usman bin affan yake cewa dunakun ma'ashir ƙuraishi nan dunakun ismu ismu fi'lu is, is, is, ismu fi'lu al'amr ne kenan ya ani khuz yake cewa to ku riga ya ku taron ƙuraishawa wannan kalmar da zan ce muku yake cewa dunyakum fa'azimuha yake cewa kun ga wannan duniyar taku yake cewa na haka ku kau da kai ko kuma ku tamne ta ku kau da kai ko kuma ku dakile kawunanku a kanta kada ta shagaltar da ku yake cewa ai abdu alaiha ku tamne ta da matamna ku shafa mata lahiya ku kawar da kanka ku kawar da kanku a kanta yake cewa wa da'una wa rabbuna ku shafa mana lahiya mu samu abin da yake gun ubangijinmu idan me yake so ya bayyana mana duk lokacin da zan ce mai da hankulanmu akan wannan duniya to za ta shagaltar da mu da ubangijinmu idan kuma muka ce ku za mu koma gun ubangijinmu to tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana alƙawari wallahi tallahi sai mun samu duniya kuma sai mun samu lahira haka ubangiji ya bayyana mana man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsal dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasiba duk wanda ya kasance rayuwar shi yaya za a iya samu ya samu ya samu abin da yake gun ubangiji a gobe kiyama ubangiji ya ce za mu ƙara mai a cikin kwaɗage shi hadisin imamu hadisin da imamu turmuzi ya wutar da shi a cikin sunan shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana duk wanda ya kasance man kana fi dunya hammu wanda ya kasance duniya ita ce kurum damuwar shi ya za a iya samu ya za a iya gina ya za a iya aura ya za a iya shiga ya za a iya kaza yayi kaza yayi kaza wannan shine hammun shi a rayuwa yake cewa to wallahi tallahi ubangiji zai sanya talaucin shi akan karan hancin shi kinaya ce akan idan an sanya talaucinka akan karan hancinka da kai wani abu wanda ka yi gani sama da karan hancinka duk inda ka wuliga ai yana tare da kai bai rabuwa da kai to haka ubangiji zai sanya talaucinka a tare da kai duk inda ka wuliga Kano kai Lagos kai da magaran kai Maradi in ina kai wallahi tallahi talaucin nan shi kake gani gani kake yi abinda ka samu baka wadatu da shi ba wani ya samu kai ma sai ka samu irin shi he na wucewa ne wani ya yi shago he na huce shi he na yi kaza he na yi kaza yake cewa kuma duk wanda ya kasance lahira ita ce hannun shi yake cewa wallahi tallahi a tattaho duniya wa hiya ragima duniyar za ta zo mai tana makaskanciya tana mai kaskantar da kai a gunshi kinan shi ne na zidla kufi harsi ga kwaɗayin ya samu na samun lahirar kuma ga duniyar nan ya samu shi sai ya da muka karanta karatuttukan mu na baya na abubakar wallahi idan wani abu yana nema ya shigaltar da shi zama yake yi wa kan shi hada ya ce duniya wallahi ƙarya kike ki shigaltar da ai haka muka karanta can baya iya duk kokarin shi ya za a yi duniyan nan kar ta shagaltar da shi ya kasance hannun shi a rayuwar shi shine ya za a iya samu gobe kiyama wannan shine nan Abu Usman yana wa ƴan uwan shi taron Qurayshawa yana musu nasiha wallahi ku shahawa kanku duniya ku shahawa kanku lahiya da wannan duniya kana tunanin sai ka tara kaza sai ka tara to ga bayan Allah ne ɗan ɓangaren ɗan kaɗan wanda zai amfani da su sun ishe shi baya buƙatar wata sadaka wanda za a mai wanda za ya wadata da ita har abada baya buƙata qultu mala yake cewa wa fi hadhihi riwaya raddun ala man za'ama anna usman radiyallahu anhu huwa alladhi amara bi nafi abi zarr radiyallahu anhu can lokacin da muka karanta shahi na 65 lokacin da muka karanta labari wannan shakhsiya ta Usman yarda Allah shi tabbata a gare shi ai da kai waɗanda suka soki Usman har ya kai aka duro cikin gidan shi aka kashe shi aka mai kisan gilla daga cikin abubuwan da muka zana mun kawo abinda propoin da suke ko sukar da suke yi wa Usman sun sanya Usmani ya tilasta Abu Zar al-Ghifari ya bar garin Madina ya koma wani gari wanda ake ce mai Ar-Rabza Usman ne haka suka ce ai wannan zalunci ne da Usman yayi game da Abu Zar al-Ghifari kaga wannan kissa wannan asar ɗin idan ka karanta shi zai tabbatar maka Usman bai umurci ba Abu Zar al-Ghifari ba akan ya bar garin Madina ba hasali ma Usman ya ne ba Abu Zar al-Ghifari ya zauna tare da shi ya makwabtace shi a cikin garin Madina saboda shawarwari ka gani wa'incan sukar da aka yi akan haƙƙin Usman ƙarya aka yi wa Usman kuma Abu Zar al-Ghifari ya bayyana shine bai bukata ya zauna a cikin garin Madina ya yi bukatar ina ya yi bukatar ya koma gehe ya zamna washi zan mu shiga sabuwar gaba kuma minti uku ya rage mana ko? a sani ba matsayi da ko ta abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyaye da kakanni da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana muna tawassali ga wannan zama da muka yi ubangiji ya albarkanci rayuwarmu ya albarkanci abin da ya arzuta mu da shi na daga dukiya na daga iyali na daga dukkan wa'ansa na daga ilimi da sauran abubuwa muna fata yan uwa da suke fara da Allah ya biya bukatunsu Allah sanya albarka a ciki marasa lahiyar mu muna fatan Allah ya ba su lafiya wanda kuskar gaya mu gidan gaskiya muna fatan ubangiji ya gafarta musu ya kyautata mana bayan su اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته اللهم ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك ريدا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين اللهم ولا مريدا منا او غيرنا الا شفيته وعافيته فيسر امورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات اعمالنا انك على كل شيء قدير ان uwanmu da suke can ƙasa ta Falastin muna fatan ubangiji ya tabbatar da su akan a cikin kasarsu ya ba su nasara akan abokan adawa kuma ya dammara aniyarsu masala ce ta huce hankali sama da miliyan 1 da mutum 100 da miliyan da mutum 2000 suna nan a gungu daya ana nema a yi bambardan duka wurin muna fatan ubangiji ya kawo musu ya kawo musu lutufi a cikin al'amarin ya dakile wannan abubuwan da ake cikin shi kuma ya kawo halli akan tsaye da wannan hayakin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك